wannan lokacin da muke yin zikiri yanzu alal misali muna cikin wannan zikirin mutuwa ta zo kaga duka ko ana cikin cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kan mun kuma faɗan la ilaha illallah kalmar shahadan Allah ya yi ma kanta kuma a kanta muka mutu sai mu lara a ce kamar tijan sata cikin waje Allah ta'ala an cikin wurdan dan yika hailala dake malamu manya manya sun san muhimmancin wannan zikin wanda har magabata suna yin ta amma sai a yanzu mutum ya ce magabata ai ba sa zikiri ba sa me baka dai san suna yi ba amma suna yi suna su sun san muhimmancin yin ta ga imam ko tabi me ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim ala ayyu amamtuhu ya abtal al-wara wa ya ayyu al-mahmud zal hamd wal liwa بسرك بالذات الألية باسمها وبغسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا واكفنا الشر جملة وصلنا جميعا عن قبول من أهوى على أحمد في كل بدء ومختم صلاة وتسليم مدى الدهر والدنيا وبعد يوم أنا مسلمي مسلم من الله صلى الله عليه وسلم مقعدة أن مجلسي من البركة domin ci gaba da karatun tafsirin alƙur'ani mai girma na wata Ramadan. Wanda idan ban manta ba, zai mun tsaya ayan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa khalidi na fiha la yukhaffafu anhum al'adab wa lahum nasab. Muna cikin bayani akan wannan aya lokaci halinsa kafin mu ci gaba zan so da mai ƙara karanta wannan aya na khalidi na fiha alama tafaddal mashkur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها لا يغفر عنهم العذاب ولا هم ينذرون
وقد عند الله سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون cewa su kafirai za su dawwama a cikin azaba ta Allah subhanahu wataala muka ji kuma wasu malamai suka ce ai khalidina ma'ana madawwama a cikin la'anta ta Allah subhanahu wataala Allah ya ce la yakhaffafu anhum al'azab su ba za a sauwake musu azaba ba Allah ya sauwake musu azaba wai ta dan soki soki na wala hum yuzurun kuma ba za a taba tsaya su saurare wai akan su wai su saurare su akan wani uzuri da za su kawo ba za a taba saurara musu ba ko yaushe cikin alaba su kasance in kuma suka ce zawa ma'ana ko yaushe suna da goma ne al'anta ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ce khalidina fiha wasu malaman suka ce ma'ana khalidina fiha ai makaddara zama ai ta wutar jahannama ce domin kowane mutum da ya shiga wuta na ma Allah ya kaddara zai shiga ne Allah bai kaddara ba mutum ba zai shiga ba Allah ya ce dole sai ka shiga za ga mutum duk bakon shi duk ya gama aikata aikin alkhairi yawancin nagari yawancin nagari yawancin nagari duk ya gama amma dama Allah ya ce dan wuta ne to sai a tsinke abinda Allah ya ce dan wuta ne sai aikata aikin yan wutan sai shiga wutan tashi dama aikin shi ne dama abinda Allah ya zaɓa mishi kenan amma duk ya gama aikin alkhairi a tsinke sai a dawo ya kuma ya canza wanda tunda Allah subhanahu wataala ya ce khalidi ne fiye zuwa na matawama a cikin ta tun da wannan aya ya isa a ce me wanda ya isa wanda ke da hankali ya isa a nan yin Allah ya saukar da wannan aya ne saboda wayannan kafirai masu ɓoye ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce zai la'ance su, mala'iku za su la'ance su mutane gaba ki ɗaya. Kuma Allah ya ce Khalidi na fiha madawwama za su dawwama azaba. Kaga wannan kawai ya ishe mutum ya jiga gadan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bar aikata mummunan abin da yake yi. domin wuta ba ka gama al'amari ba ne kan mutum wai ya ce to idan zai zai da goma a wuta iyaka duk azaban ma a ɗauki mutuwa zai shi kenan ya gama da azaban ita ita mutuwa a ranar a ranar lahira yanka ta aiki an gama ta ba mutuwa a ranar ne kafin za su ji dama su mutu ko ko da ma su Allah ya sanya ƙasa ba da ma a musu sai to da wuta abu ne wanda Allah subhanahu wataala farkon halittar Allah muta ya bora ta ya bora ta na shekara arba'in tana buwi ne koyaushe bayan wannan shekara arba'in ɗin Allah ya ƙara bora ta lokacin nan ta yi jadawul wata shekara arba'in nan da Allah ya ƙara bora ta ta yi farafat Allah ya ƙara bora ta shekara arba'in ta ƙara komawa jajjir Allah ya ce mala'ika jibrilu to je ga wuta ta yi sai da ya ce kai Allah ba wanda zai so shiga wutar nan ga girma ga kuma zafi kusa da ita kawai da mutum yake ji nan ma na duniya kenan mutum yana gefe na duniya kenan naka da kana jin dan zafi zafin shi ina ganin lahira wanda shi ne ko in ta ɗan numfashi za ka rana a ce rana ta haukwatar da wani saboda zafin rana ta buga mutum wai kawai numfashin wuta ne fake sa rana ta ɗau wannan zafin da haka mutum yana zuba ina ga kaga asalin wannan ɗan ta kaga ta tun daga nan mala'ika da zila ce na Allah ba wanda zai so shiga wuta sai Allah ya kewaye wuta da abubuwan so Allah ya ce in je ka ganta ya ce a ai kowa zai so in dai ba wanda Allah ya kiyaye ba to kowa zai bi wannan abun san ne har ya faɗa wutan sai Allah ya kewaye abun so haka haka haka har cikin wuta sai a zambaɗe cikin wuta irin su shan giya ne da zunan mutum ya ce ai ka sha ka ƙoshi za ka sha ka ƙoshi ko hanya kake bi mutum ya ce shi ba zai azumi ba shi ba zai wancan ba kuma duk wani abin hutu hanya ne wanda Allah ya kewaye su da hanyar wuta amma ba aljanna ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ga daɗi wanda ka zuwa ne ce kai kowa zai so ya shige ta sai kuma Allah ya kewaye ta da abubuwa wanda sai wanda Allah ya taimaka zai iya aikata su dan ka azumi sai wanda Allah ya nufa zai iya wanda zai ce kai a yanda ta hanyar azumi zai shiga aljanna wanda zai ce ya gwamnati ma ba shi ga wannan ga sallah ga wancan ga azumi ga zakka ga kaga su kuma sai Allah ya sa hanyar aljanna sai su kuma masu hala hanyar wuta kuma sai Allah ya mai da su masu sauki ga kullun wutan da Allah ya lice ta to kowanne ko siffantar nan da muka yi ko shi mutum aka faɗa mishi ko bai ganta ba ya yi sa a ce mutum ya zazzaɓi ya gane abin da ya dace da abin da bai dace ba wanda bayanai suka ce da Allah ya ce kalifi ne fa za su dawo mu a wuta to Allah ya cire al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin wayanda za su dawo autawa da babu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai usat masu saban Allah subhanahu wataala yanzu kana a cikin al'umman manzon Allah ka ta ofurta amma kalmar shara amma ka kasance mai saban Allah ka za ka shiga wuta amma za ka zama cikin khalidi na fiha a'a domin malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala aka gama shari ɗan wuta za su shiga wuta ɗan aljanna za su shiga aljanna masu saba ma Allah cikin al'ummar manzon Allah to su a wuta inda suke daban kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta wurin su daban da kuma kafiran sauran al'ummomi ga waki daya inda suke guri ɗaya ne tare amma dai na manzon Allah su an kiɗe nan masu sabo nan kafin wannan kuma dukkanin wani sauran al'umma kafirai duk a nan ƙasa. To sai mala'ika Jibrilu wata rana cikin wasu ranaku zai je ziyara wurin wuta wana zai kai ziyara ga umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu saba mu Allah a cikin wuta. To yana zuwa sai ya samu Maliku yana zo ne a tsakiyar wuta. Wanda Maliku shine kuma matsarin wuta dama. to kuma da mu maliku shi tunda Allah ya sanya shi a matsayin wuta Allah ya yi shi shi ganin ganin shi ko shi wani azaba dan ba can ganin ke shi kana ganin shi wani azaba ne shi maliku ba da ya ba wani irin mushin nan hawa mana ina ko fuskar shi ko shi hada take kuma wani hada haka maliku yake to sai malaika jibril ya zo sai girmama shi ne shine shugaban malaiku ai madalla ya ya faɗa min cewa to ya fa kawo ziyara ne ga usat masu saba ma Allah a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su maliku ya daga mishi rufi daga mishi inda suke yana ba shine mai tsaganta sai ya ce to a daga sai ya daga mishi aka bude mishi ruwan gidan su yanda wuta take kona su sanin sa ga mala'ika biyu ne suka ga su taba ganin irin halitta kan wannan ba suka ce kai kafin wannan kawai irin halitta ne da ban taba gani ba yace sai maliku tana suka gan shi ya leko kai yace dalla nan gona shi tun da wani tsawa sun kasa da kai tana san gwana mai kyan fuska za su na dan jin daɗi shine ko malik ya zo shike na aiki ya ɓaci maliku ya to sai ya ce musu to wannan da kuke gani shi kuna wani ku taɓa ganin irin shi ba to shi ne mala'ika jibrilu wanda Allah ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ke soko da wahayi manzon Allah Allah ya soko mishi da wahayi to wannan mala'ika jibrilu shi ke soko da wahayi Allah ya ce kaza kuma Allah ya ce sai kuka iri ko ku ne usata masu zaɓa wa Allah to gashi nan yanzu kuna shan azaba suka ce a a a a ya ta mala'ika jibrilu muna roƙonka in ka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka isan mishi da sakon mu cewa muna gashin shi kuma ka faɗa mishi cewa ga halin da muke ciki wuta ta cinye zukatan mu ta cinye naman mu ta cinye komai duk da haka mun zama goyi Allah ya kaga tare da mu dai ba za mu dai mutu ba dai sai mun dawo mu a wannan azaba ka isar da sakon mu gun manzon Allah za su faɗa wani bukatar su za faɗa manzon Allah kenan maliku ya yi tsawa tun da ya tsawon nan suka manta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi suka manta ma ma suke so ma su ce sakon da suke so su faɗa suka manta shi ya ce to an gama ko malaika zuwa ya ce to ai damar shi kenan sai maliku sai malaika zuwa ya tafi maliku kuma ya kulle shi kenan sai kuma ci gaba da azaba yana suna tsakin wuta a wasu kawai akan kare gansa iyaka duk wanda bai dace ba kai yi kaza kaza kaza ko umarni kawai ki bayarwa wannan bayan malaika jibrilu ya koma gun Allah subhanahu wataala yace to dan Allah na je ziyara ne wani dan wuta kuma na ga halin da suke ciki gashi gashi gashi gashi sai da gama Allah subhanahu wataala ya ce mishi amma shin ba su baka sako ba yace ah hala sumani Allah ce to wa suka ce ka kai mu sakon sai ai manzon Allah ne ya ya Allah suka bani sakon kai mashi Allah ce to ka kai masa sai ka faɗa mishi sakon Allah ya san sakon ai kuma malaika Jibril bai faɗa wa Allah ya san me sakon yau malaika Jibril ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al'umman shi masu saba mishi suna isar da sako cewa suna gaishe shi kuma ga halin da suke ciki na azaba wuta ta muskara ta muskara duk wa'annan masu zaɓa wa Allah a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani Allah subhanahu wataala ya yi sujada Allah ya ce ya kai Muhammad ka dago kanka ai ba gun ibada bane ai ta an gama ibada tun duniya nan gun hutu ne ba za a yi kuma na sujada da ni ai an gama wannan an gama Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa wa Allah subhanahu wataala ga halin da al'umma suke ciki Allah zai ce to ya kai Muhammad ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin wa'anda suka taɓa furta kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma ka muka cece su tun da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje mai ko na ganin manzon Allah ina ai ku daga nashi da yake mulki tashi ne yanzu gogan na manzon Allah sai sai a wanda kai manzon Allah ce ba manzon Allah ya to mai da tsayi manzon Allah yana zuwa a buɗe hijabi ga al'umma shi inda suke sa'a Allah suka kai wannan ai yafuwan da suka gani ma sunan da suka mala'ika da suna ganin ba su taɓa ganin wani kamar shi a kyau ba sunan sun gama zan Allah sun gane to wannan dai ba wani mala'ika bane a dai kyau wannan sirin annabi tun da nan suka ce ya rasulullah ka dai ga halin da yake ciki tun daga nan manzon Allah kai an gama da kai da azaban an gama kai da kai ko manzon Allah fitarwa zai dinga ko fita kai kai kawai fita an gama tunda dai ka taɓa furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gama sai tiket ɗin aljanna kai ba wa manzo Allah yake wanda lokacin mutum za a fito da shi wani jikin shi ya bu ya zama boyi ma amma za a sa mutum a ma'ul hayat ana sa mutum amma walhad in ya yi baki ne ya irin kone-kone zai koma bes ya koma shar kan ba shi ba in ka ce bai taɓa shiga ma wuta ba aka zai canza kaga ya ƙara wani ɓulɓul kan ba shi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ba shi aljanna wannan kuma da mutum zai ji dan koyon ma aljanna sai mutum ya ce ah to wannan ai sai a ce ma shine wannan kokon shiga aljanna saboda Allah subhanahu wataala wannan fa sa wa Allah wannan wai fitowa ya aljanna amma Allah subhanahu wataala sai ba shi ta aljannan da ko a duniya ba irin ta wannan shine fa sa wa Allah ma kenan gidan shi ɗaya kawai ya fi nan duniya kewa wannan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yana faɗin wannan hadisi na ƙarshen wanda zai shiga aljanna wanda shine ƙarshen fitowa wuta jikin shi ya gama konewa ne ya rukon duk a gama da ƙyar an sha da ƙyar an wata su zaɗi da ƙyar jikin ya salibi nan ya yi za a san shi a ma'ul hayat ya dawo a rayuwarsa ta asali kuma bai taɓa shiga wuta ba ko bai taɓa samun wani cuta a tattare da shi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi gida ya ce wannan naka ne ya ce kawai duk wannan sa'on Allah dai wannan gidan yanzu mu yana shi ne Allah ce duk naka ne wannan fama mai sa'o Allah ke dan dan koyan aljanna gidan ku wannan gidan nashi da ko duniya girma wani shine nan wai dan koyan aljanna kuma ba ma ɗaya ba wannan ɗayan da Allah ya bashi Allah zai yaye mishi dabi ya ga wanda ya fi wanda yake ciki ya ce kai kai dai dan kai da kai Allah ya ce ya ce ai ba matsala kai Allah ya ce ai nan ba wani kunya kai ka faɗa ya Allah jijiya za a bani wancan gidan wani an gama ba wata bukata da zan bukata an gama latin an maka wannan karan ba wata bukata da ya rage ci an gama kuma Allah zai ce an baka wannan ma Allah subhanahu wataala in ya bashi na biyu zai ƙara haska mishi na uku ya ƙara gani ya ce kai cikin dai kawai Allah ta hare ba zai yake zuciyanka ya ce da na so yin Allah ka wani da wannan a shi kenan ba zan ƙara tambayar wani ba kaga da wancan ya ce daga wannan nauyin ba zai ƙara tambaya ba daga na biyu an nuna mishi wani ya ce kuma ba zai ƙara tambaya ba shi ma ɗan Allah ya buɗe mishi wani uku shi ma ya ninka duniya girma kawai da komai tun daga na uku na ne sai mutum ne to an yi Allah da wannan shi kenan kuma shi kenan din sai Allah ya ce to daga na farkon har na biyun har na uku duka naka ne nan fa dan ƙauyen aljanna kenan ya kace ganin wanda yawa Allah ya imani da Allah da manzon Allah bai zama cikin waɗannan masu sa'a Allah ba fa kaga shi nashi ba zai zama uku ba kenan nashi sai kuma na wannan kenan abin da ya fi wani saboda ka duk wanda ya bi Allah subhanahu wataala ya dace saboda ka wannan khalidin nan cewa wasu malamai suka ce to ai ga wa'anda ba su taɓa furta kalmar la ilaha illallah ba wanda kuma a jiya muka ji cewa duk abin da mutum zai yi ya lizumta aikata komai domin Allah subhanahu wataala ba don mutane ba ko kuma abin da ke hannun mutane wanda kuma muka ji anan ayar Allah subhanahu wata'ala ya ce khalidina fiha shi wannan Allah yana magana ne akan mutanen wuta domin makan wurin da za su zo na su yan wuta buri ne madawuri wanda bayan Allah subhanahu wata'ala ya ci ga masu saba ma Allah a cikin al'ummar manzon Allah a cikin wuta yanzu ba wani ba wani wanda ya taɓa furta kalmar la ilaha illallah wuta daga nan sai Allah subhanahu wata'ala a zo da mutuwa sai to ƴan wuta ku leƙo lokacin za su leƙo ƴan aljanna ku leƙo ƴan aljanna za su leƙo ɗauko mutuwa kamar rago a yanka ta an gama mutuwa kuma an gama fito da cikin wuta kenan dama wanda suka rage su ne masu sa'a mu Allah cikin al'ummar mu za Allah kuma an turo su gabaki ɗaya to ba wannan zai tunanin ai shi ma Allah zai fito da shi yadda aka wancan an gama ba wani fitowa ba wani ƙara shiga an gama komai ya ƙara a wannan aya abinda Allah subhanahu wataala yake nufi kenan wanda ko malamai suka ce a wannan aya akwai wata balaga wanda ba ma anan gurin bakwai Allah subhanahu wataala ya saba haka alqur'ani akwai wata ka'ida da Allah subhanahu wataala yake aiki da shi in Allah zai yi magana akan ɗan wuta ko ɗan aljanna in zai magana akan kyakkyawan makoma ko nuna makoma na hukuma kenan duka Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran abadan, ga ‘yan wuta abadan, ga ‘yan aljanna abadan, inda Allah zai magana ne a haɗawa ga baki ɗaya da ‘yan wutan a aljanna. Amma Allah kuma zai yi magana ne akan maƙamun tafsiri wurin rabewa tsakanin ‘yan wuta daban Allah akan zai magana. Wannan ‘yan aljanna daban Allah akan zai magana. Allah ya fi zuwa da haliji na fiya. To kan mutum ya ji Allah ya ce haliji na fiya idan yana magana akan ‘yan wuta mutum ya ce ai ba za su da wani wani tunda Allah bai sa abadan ɗin ba. To ba dole sai Allah ya ce abadan shi ke nuna abadan ɗin ba. wa Allah ya ce khalidi na fiyar Allah ya ga dama sai a da sai a da woma in kuma Allah ya ta abadan din sai ka zo a ciki Allah ya zabo so ne zai tato su kuma ba abadan din ba in kai suka ce wa Allah gai suka ce na a wannan bai kamata a bashi aljanna ba ba aljannan tashi wace mutum ba tashi wace duk za ka ce ba wannan aya wala suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce khalidina fiha ba tare da abadan ba kawai khalidina fiha to alƙur'ani khalidin fiya ya zo mimun ne bi ma'ana su arba'in khalidin fiya zuwa cikin alƙur'ani mai girma gawaki don an haɗa na ‘yan wuta ko na aljanna don kuma aka ce khalidin fiya wanda tana magana ne akan ‘yan aljanna to khalidin fiya wanda take magana akan ‘yan aljanna alƙur'ani ta zo kazun so ashirin da bakwai tunda kawai shi ne ashirin kuma zayin ɗin nan shi ne bakwai to kaga ashirin da bakwai khalidi na fiha yana magana akan yan aljanna ya zo so ashirin da bakwai shi kuma khalidi na fiha Allah in yace khalidi na fiha amma yana magana ne akan yan wuta to khalidi na fiha na yan wuta alqur'ani ya zo yajjun so sha uku ga Allah subhanahu wataala ya ce al'azab da alifin da lamun wal azab ya zo fahun so tamanin da biyar al'azab ya zo a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda wasu malamai suka faɗa ma'ana in ce yadda gwanaye ma suka faɗa kenan to kuma kalmar da Allah da subhanahu wataala ya ce mana wala wannan a'ilan da zina tabu wata ya ce mun Allah mun magana akai khalidina fiha la yukaffafu anhum al'azab wala hum to la yukaffafu to ita kalmar la yukaffafu to ita kalmar la alƙur'ani kalmar la ta zo hakazun zuwa na ta zo so ɗari shida da ashirin da bakwai a cikin alƙur'ani mai girma la ta zo kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala dali na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya taɓa guzina inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tabutul nafsu lati ga Allah illa billah kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tashtaru bi ayati sawalan qalilan wa ya fattaqun وإن الله سبحانه وتعالى كتوى ولا أنتم عابدون إن الله سبحانه وتعالى كتوى ولا صلى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا شكورة ولا تزر دي آيوي ديوة كيها القرآن ميتوى عند ولا ولا توتي أم إرغا لا سبام دي شدا دا عشرين دا بقوي بمعنى هكذن وإن آية الله سبحانه وتعالى في خالدين فيها تو خالدين فيها حال منصوب بالياء لأنه جمع المذكر السالم لما كان أول مقالة لا إيجابي كنا فألا يتي خالدين فيها وفيها جاء مجهول متعلق بخالدين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا نافية لا أمل لها ما أنا أيتم ذكي لشيء أنا قم بام أفنتا فالله سبحانه وتعالى لا يخفف يخفف في المدارع مبني للمجهول wato ina na bil fa'il to anhum shine jawa mazbut muta'alliqun bi yukhaffafu al azab na bil fa'il sai dai an ce wajin ni mazbut dole sai an samu mishi ne bil fa'il din sa to al azab shine na bil fa'il din nan wal jumla fi'liya min la yukhaffafu fi mahalli الثانية للمنقوط والواو واو العطف أو الحال لا نافية الجنس لا عمل لها هم مفترى ولا هم ينزغون ينزغون في المضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة وفائله ينزغون هم ولا هم ينزغون من هم يعني الكفار إذن هذا wannan shine kaman yadda malaman lirabi suka fassara ko suka lirabi wannan aya na khalidina fiha la yukhaffaf anhum al'azab wa lahum yunzarun Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba da cewa wa ilahukum ilahun wahid ala ma tafaddal mashkur
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa, Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wa ilahukum, cewa Ubangijinku ilahun wahid Ubangiji ɗaya ne. La ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah, ar-Rahman shi ne mai yawan rahama, ar-Rahim kuma mai yawan jin ƙai. Malamai suka ce dalilin saukan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. To dalilin saukan wannan aya shi to da Ibn Abbas ya ce dalilin saukan wannan aya lallai Qurayshawa sun taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to wai kai ya ga Muhammad wai kana ta faɗa mana wai ubangijinka shi za a ji ubangijinka shi ne ne wai shi ubangijin nan ka faɗa wa mana nasuban shi waye baban shi waye kaninsa waye ƴaƴan shi izin dai nasuban mutum to haka suke so a faɗa musu nasuban Allah subhanahu wataala to maza Allah ne su musu kenan to za mu Allah ne nasuba ne me za a musu maza Allah ya shi tunda ne wani faɗa abin da Allah bai ce faɗa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam musu shiru tunda dai ya san Allah ba nasuba yake da shi ba mahaifi kuma yake da shi walantana ce ga mahaifinsu ko ɗan shi ko kaninsa Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya Allah yana ba su amsa cewa to fa ku ji wa ilahukum ilahun wahid shi fa Allah ubangiji ɗaya ne fa la ilaha illa huwa shi bai da wani ba wani abun bauta fi shi domin shi ne rahman yau rahama a rahim yau jin kai kaga nan Allah na nuna saɓani ne ga allolinsu tunda su allolinsu suna da ƴaƴa a ce to ga ɗan Allah nan eh yau ga ɗan Allah yau ɗa yau Allah ya faɗa rana kaza to bayan Allah sai shi ne zai gaje shi ga kanin Allah in kuma ba dan Allah sai shi kawai alloli na haka kuma shi bai ce gabatar da kansa sai an gabatar da shi wani wanda Allah wani Allah ne to amma shi Allah subhanahu wataala to shi Allah yana da suwa ne sai sa Allah ya ce to shi Allah ɗaya yake bai da wani abokin tarayya yanda ku na ku suke shi na manzon Allah shi ne daban ne to tunda suka ji haka suka ce a to shi wannan ba namu bane tunda sun sun san nasu masu yawa ne wannan kuma an ce ilahun wahid sun san mun Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira da Ali shine wannan ilahun wahid Allah yake la ilaha illallah wanda shi kuma wannan ilahun wahid din ba wani sarki sai shi to in za ku bar wa'annan gumaka da kuke bauta ma ku bari ku kira Allah nan shine ubangiji ba wa'annan gumaka ba kuma shine Ar-Rahman ya rahama a gare mu wanda kai to ko wannan suffan koyi to su allolansu sun suffatu da wa'annan suffofin na abu sun fita da shi ba suna jin kansa ne suna musu rahama ne a'a tun da mutum ne yake jin kan Allah na shi ko ba ka suke yi ba su allolin su suke ji da su yanzu da za su za su yi ja wankin su su ajiye shi in zana ta zo dukan shi za ta yi waya zai duke shi ba sai su taimaka bai ce tashi da kanshi ba sai sun zo sun taimaka mai sun ɗauke shi sun mai da shi to ya za ka shiga cikin wahala wai ka ce wannan Allah za ka kira ya taimaka maka wanda shi bai iya magana ba kai ne ka isa ka san yana cikin wahala gaba ka taimaka masa fi sabilillah saboda ka suka mu sai ka dinga tunani to wanda suke gani abu ne har su bota mishi kawai mutum ne to wai shi duhu zai bota ma wani ce shi rana zai bota ma rana ta gama tafasa maka kai ba ta ta maka komai ba wai ka tuwa gana ne Allah ka ka gunki kai ka sassaka abu ka sassaka shi ka sha wahalan haɗa shi ko kuma ka tuwa shi ne ubangijinka ai shi ne wanda ya kamata wani bauta maka tun da kai ka haɗa shi bai sai ya fita cikin ruwa ba sai ka ɗauke shi ka fitar da shi ba mu wai ko kuma shi za ka ce ubangijin ka to Allah ya ce to shi Allah shi ɗaya yake bai ba wani sarki in ba Allah ba duk sa kan da muke gan Allah shi ke ba mutum mulkin da ya rawa amma duk mulkin tun ya ce ce to tun da ya Allah ba shi jama Allah jin mulki ce zai hauna Allah babu kaga a gama da jin din ya cika cewa la ilaha illa huwa kenan ba wani sarki sai Allah sai bin abbas ya ce wannan shine dalilin saukan wannan aya lokacin da yahudawa suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya faɗa musu nasibin ubangiji Allah ya ce to wai lakum ilan wa shi Allah shi ɗaya yake bai da wani kaka ko baba ko wasu nasu ba kuma a wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad kuma cikin abin da Allah ya yi shine ai abin nasa akwai hauka ya sa shi ma Allah subhanahu wataala ya ce to ai lokacin kafirai a Ka'aba suna da gumakai nawa ɗari uku da sittin gumakai kawai ɗari uku da sittin a cikin Ka'aba wannan abota wancan abota wancan abota wancan kaji alloli da yawa amma a lokacin Allah yana musu shi ko ilahun wahid sarki yana musu shi ɗaya ne sai dai su dai su ruwa gumakon su ra an yi sama sama da su wannan amsan amsan ne da Allah ya ba su jisa Allah ya nuna musu shi ɗaya ne akan wa'annan gumakai da suka ka a matsayin allolansu to idan aka ce ilah a yaren larabci ita kalmar ilah mufrad ne abu ɗaya ne take nufi zuwa na ila ubangiji ɗaya zan iya kira zuwa na me ake nufi da allola da yawa sai a ce a lihatun zuwa na alatun allola masu yawa shi kuma ilahun ubangiji ɗaya to don ne laraba duk abin da ake bauta ma za a iya kiran shi da ila in kuma suna da yawa a kira su da aliha sai sa larabawa allolin su suka yawa ko mutum wai a ce a gari ɗaya allola a gishi da saba'in ai mai da su bisa billahi to saboda mutum yana gan dan wani abu mutum zai dan hada biyu ne ce ai ilahu ne ai Allah ne ma da zai ji wa cinye shi ne ya ga mutum shine ubangijin sa to su koi jin kai abu suke ba hankali to sai sa Allah subhanahu wataala sai sa larabawa suke da alloli da tunda zai ila tana nufin wani abu motawa to kuma ko ilahu za su kiran shi yanzu da a ce a wancan lokacin za a samu wa'anda lokacin su ba irin wannan fikan su ji kayan magana ko sai su yi sha'awar za su ce a wannan ma Allah ne ma ya magana a cikin ko a ji ta aure la ilaha illallah sai ba ga ta mutum Allah saboda duk wani abin da ya wasu mamaki ilahu ne tunda ilahu yana ɗaukar abubuwa da yawa duk abin da ake bauta ma ana iya kiran shi da ila kuma duk abin da yake dawa ana bauta musu ana iya kiran su da aliha ko me suka sun ma ko me ko suka dauke da matsayin ilahu ko aliha haka larabawa suke tunda dai yana ɗaukar wannan ma'ana Allah ya ce la ila ila hu ar-rahmanir rahim Allah shi da mai yawan rahama ar-rahimun kuma mai yawan jin kai to wannan fadi na ar-rahmanir rahim wasu zaka ga wasu na daukar shi ko abu ne daya ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan jin kai ai ba dai bane ko kuma dai ne ba dai bane to me bambancin ar-rahman da ar-rahim me bambancin mai yawan rahama da mai yawan jin kai ne jama'a ai bambancin abu ne mai sauƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahman ai rahimud dunya inji annabi Isa annabi Isa alayhi salatu wasalam ya bayani akan wannan sunan yace to ai shi ar-rahman ar-rahmanud dunya Allah subhanahu wa ta'ala yana rahama ne a duniya ar-rahim sai a lahira sai kina ar-rahman nan duniya kowa zai iya Allah zai iya bawa kowa a lokacin zai zo za ka katon mutum wanda shi saniya ma ɗauka a matsayin Allah shi amma sai ga Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi lafiya ya ci ya sha ya ci ya ci ya ci kyan amma sai ga wani musulmin da yadda da Allah faɗe ne Allah ya kyauta ma amma ka wani kullum da kwanan shi na bara me wannan arrahmanin kenan kai Allah kenan ai yanzu cikin masu kuɗin duniya ana lissafa za ka ci manya manya ba musulmi bane ko ba ka bane irin su Bill musulmi ne ina ma shi ba ma da akwai Allah mu a duniya ba to amma duk kuɗi zaka ji manyan mutane wanda ba musulmi ba Allah ba su saboda shine Ar-Rahman kuma sai ga Allah ya ba wani kafiri lafiya wata irin ma bai taɓa tari ba yanzu fi kauna ba yawa na ba kina shi shine Allah ba amma tari kawai wai a ce yau gashi an ji su auna ya tari ko yana ciwon ciki ba taɓa ba so Ar-Rahmanin kenan to kafiri ya ga dan Allah ya bashi a nan duniya yana da nan aljira higa ma yace a to ai Allah nan wanda ya bamu a nan duniya kai ai yana da kyauta alahira ma za mu haɗe ba wani alahira a gahin wani mu ne nan mu musulmai to wanda kana ganin shi a duniya talakan me me to alahira kai da kake jin ka da kuɗi sai za ka zo kana wanda ka dai san in ka dan fara mishi Allah din baki na alahira ta musulmai ne gana ba ta kafirai ba mu musulmai a gane mu ne Allah zai ba mu rahaman shi shi kina wannan azahim din nashi a lahira amma a zaman a duniya Allah ya ba musulmi ya ba kafiri ya ba mai hankali ya ba mai hankali ya ba karami ya ba babba kowa amma alahira kuma su wanda suke imani da Allah subhanahu wataala wannan shine bayanin da annabi Isa alaihi salatu wasalam yayi a ma'anar ar-rahman da kuma ar-rahim shi ma da bambancin su wanda malaman tafsiri da shaji malaman tafsiri suka ce to Allah ya ce wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah wa rahman rahim Allah yana bayani akan mun a can baya Allah yana la'antar masu mai masu koyi ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ya ce a bayyana gaskiya to me wajibin da ya zama farko a bayyana a gaskiya shine a bayyana cewa wa ila hukum ila hukum Allah shi kadai yake domin su har Allah suna koyewa suna na babu wani Allah su ne allolin kawai ko kuma su ce abu ne abu kaza shine Allah kuma su mutanen su sai su yadda su bi da duk yawancin mutanen su balide ne ba su da hankali ba su san komai ba ko za a ce maka ko za a maka amfani ne da wani abun hankali tunda kai kuma dama ba ilimi kake da shi ba ba hankali ba sun ce ah kuma ka ne ba za ka ne za ka sun shigo da yawa shi kuma sai samu wasu balidai wanda su ma ba su da gamsa sai su taru amma da za ka duba cikin su ba wasu masu hankali tunda za ka ga abu baya mutsi baya bai iya maka kuma baka ce mishi Allah to sai sai wasu su duk marasa hankali ne shugabannin ne nasu koi wanda kawai sun yi haka ne don su bace tare kuma don su samu abin hannunsu amma su ma dai sun so wannan ba abin ba shi ne abin Allah su ba su shugabannin nasu amma su kuma kasar su fa iya gaskiyansu za su iya yaƙi a bala'i saboda wannan abin kawai wanda su suna ganin shi ne Allah su saboda wancan suke musu shi ne to malamai suka ce wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce ita ce la ilaha illallah to Allah ce la ilaha illallah to ita kalmar la ilaha illallah malamai suka ce akwai isbat akwai nashi akwai tabbatarwa akwai kuma korewa wani zai ce ai la ilaha illallah ba wani korewa a ciki to akwai koyewan shi ne la ilaha zan kace la ilaha ba wani ubangiji ake nan baka da ma akwai ubangiji a cikin mutum amma an kace illallah Allah ne ko ubangiji illallah sai da Allah kawai to shine al-isbat illallah shine tabbatarwa shi kuma la ilaha shine nafi shine korewa namjin zai zo mana yana cewa la ilaha la ilaha la ilaha kawo kenan mai cewa ba ubangiji ba ubangiji to wannan a ce mishi musulmi ko ya da ba ubangiji kawai ya mutum mishi haka to amma la ilaha illallah shi ne magana to nan wasu malamai suka ce ita kalmar nan na la ilaha illallah wasu malamai suka ce tana da hatsari wani zai ce kalmar shahada kuma aka tana hatsari suka ce domin akwai wani babban malami daga cikin malamai magabata wanda malami ne na haƙiƙa ya ce shi an wato daga shi ba a taɓa jin shi ya ce la ilaha illallah ba sai dai Allah koyaushe kuma zai koyi Allah an gama amma wa adin la ilaha illallah ya ce a mai da hankali ne idan a ce mutuwa tana tafiya sai ya ce la ilaha sai faɗi mutu dan mutum yace ba ubangiji Allah zai tsaya na kallon shi ne Allah zai fita kan shi ne yace to shi bai da hankali ne yan mutum yana cewa bai yadda ba ubangiji yace gwanda mutum yana cewa Allah Allah kawai Allah ya san ina ce Allah ai ya san sunan shi nake nufi da Allah na san ina nufin ba abun mota da gaskiya sai Allah sai ya ce amma bayan ƙari ba ina cewa la ilaha la ila in gama ba to ai haka ne akwai wanda ba sa ƙara cewa Allah yake amsaran akwai wanda kuma sun so Muhammadu Rasulullah din sai Allah ya amsa kafin su kake sai Allah ya amsa sai to Allah misali yanzu in ta zo kafin ya ce illallah din tabbata amince ya dake nan ba ubangiji kuma zan Allah ya mace man kana haka kalamu la ilaha illallah dakhala janna wanda karshen maganar shi zama la ilaha illallah zai shiga aljanna shi kuma ya kawo da cewa ba ma ubangiji ga ga gitna makoma shi kenan da Allah Shek Shabli ya ce to shi ba zai ce la ilaha illallah ba sai dai ya yarda da ya ce Allah ya fi mishi sauki akan ya ce la ilaha illallah wannan kuma fahimtar kwai shek shabli ne tunda a ce imam kutubi ya ce to tunda an ce malamin hakika ne to ba za mu musa ba amma wannan hakika ce ta fahimtar shi kuma ra'ayi ne nasa dan ai hakika shi ne ka ce la ilaha illallah ba Allah ba Imam Utsabi ya ce ko da ka mutu kana ma cewa la ilaha Allah ya amsa me a zuciyanka in je zuciyanka illallah din ne bakin ga kuma la ilaha Allah ya amsa shike kenan zuciya Allah yake duba ka furta kalmar shahada na la ilaha illallah kafin ka shiga musulunci to wai to kai da zaka shiga musulunci da aka baka musulunci Allah ka shiga musulunci da shi in zaka kira sallah mai kake cewa ake cewa la ilaha illallah shin kana cewa Allah ne kai kale ka ka kafa sallan ka sai to nan ba shine haƙiƙa ba haƙiƙa shine wannan faɗin la ilaha illallah tunda Allah ai ya san akwai wayanda mutuwa zo musu Allah ya san yana hana su faɗa ƙarshen kalmar Allah shi ke hana su faɗan ya san da haka me yasa bai ci ko a dinga cewa Allah ba yace la ilaha illallah ai ya san da haka saboda haka tunda Allah ya ce haka a bashi haka ya san dalilin da yasa yace haka kuma Allah akwai hikima a ciki Allah ya san hikiman da ke ciki a ce wai shi ai haka saboda haka duk wanda yace wai shi ba zai dinga faɗan la ilaha illallah saboda ya ci shibli shi ma ko Allah yake faɗa ya ce ba shi ba cewa la ilaha illallah to sai cewa ba hakika yake ba ba kuma shine abin da ya dace ba la ilaha illallah ita ce kai abin da ta dace wanda wannan hadisi ne Allah subhanahu wataala yake so man kana aku kalamu la ilaha illallah da khala janna wanda ɗaukin maganar shi ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna ta da wannan manya manyan malamu magabata da na yanzu kullum umarninsu abin da suke mutum da shi shine mu yawaita hayyala mu yawaita zikiri zikiri fa yawaita shi kaka ga mutane an taru ana zikiri kace hmm sai gida in gida ko da za mu mutu muna faɗan la ilaha illallah me da kada janna tunda wannan lokacin da muke yin zikiri yanzu alal misali muna cikin wannan zikirin mutuwa ta zo kaga duka ko ana cikin cewa la ilaha illallah la ilaha Hai la la la la Hai la la la la Hai la la la la Hai la la Kan mun suna faɗan la la la kalmar shahadan Allah ya yi makanta kuma a kanta muka mutu. Sai mu lara a ce kamar tijan sata cikin wajen Allah ta'ala an cikin wajen ɗariƙa. Hailala ɗari. Manya-manya sun san muhimmancin wannan zikin wanda har magabata suna yin ta amma sai a yanzu mutum ya ce magabata ai ba sa zikiri ba sa me baka dai san suna yi ba amma suna yi suna su sun san muhimmancin yin ta ga imam ko tabi me yace yace to ai a zikiri me ake faɗa la ilaha illallah kake nan ya san da ana zikiri kenan kuma san da zikiri la ilaha illallah ake faɗa ba kai Allah a shiru ba wanda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin alqur'ani akwai sunayen Allah da suka zo wanda da za ka wuce Allah to innan sunaye na da suka zo alqur'ani da Allah zai ansa bukatan ka kowace shi ne na farko wannan ayi Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid sunan Allah ne mai girma tunda Allah ya ce wa ilahukum إله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم suna da cikin manya-manyan sunayen Allah wanda Allah ya faɗa cikin alƙalin juma. Allah kai ne wanda ka ce wannan kaza kaza. Allah don wannan suna ka biya mu bukata. Allah zai biya maka. Da kuma suratul Ali Imran fokonta Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kaga wannan aya الله سبحانه وتعالى ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وصدق لما بين يديك نعلم سكن سونا يا الله سبحانه وتعالى أتكلم القرآن من يمن وأن ذاك يتوسي الله كاتي كذا أتكلم القرآن الله دون إن سونا يناك الله كي يبقى الله كم زي يمك يقول الله يتي الرحمن الرحيم وأنا الله من يوم رحماني كما الله shi ne mai yawan jin kambayansa duk girman ba duk girman abubuwan da kake tunda da Allah shi ne ce Ar-Rahman yau rahama ko mai jin kai Allah zai ji kanka wanda da wannan ne ma malamai suka ce to tunda Allah ya ce shi ne Ar-Rahman to Allah subhanahu wataala har wanda ba musulmi ma Allah ya kan gana ma ke in cike shi sai da ka san akwai wa'anda su ba su ta kalmar sharan ba amma sun yi tunanin ko sun so wannan kalma na kalmar shahada duk da su faɗa ba amma akwai ta a zuciyarsu Allah zai iya duban wannan abin da ke zuciyarsu kai na la ilaha illallah din ko da ba su faɗa ba Allah ya cece su da ita saboda Ar-Rahman ne Allah yanzu Allah in ya ba kafiri aljanna me zai suka ce zaka ce mu Allah ne gaskiya dai Allah shin kafirce maka ha in kai ma zaka samu kana ganin kai imani da Allah duka gama ibada a ƙarshe kuma Allah ya ce da kauta tunda ai da ramin Allah mutum yake shiga aljanna ko da ayyukan mutum ne ai da ramin Allah ne tunda ko wani wanda aka yi shi shi mai ibada ne ga Allah subhanahu wataala wanda koyaushe cikin ruku'u koyaushe cikin sujada koyi sallah sallah ina fatan Allah ya kashe shi yana kan sujada kuma haka Allah subhanahu wataala ya ansane shi sai Allah subhanahu wataala ya ansane shi haka da Allah ya ce to wannan bawan Allah ane ran tashar kyama Allah ya sa ayyukan shi ga ayyukan shi na alkhairi sun ga sun rinjaye ina na ayyukan sa Allah ya ce to yanzu ka je aljanna da rahama sai ce Allah aljanna kuma da rawanka irin din nan kai Allah ayyuka na dai irin tunda ina da aiki da Allah ya ce a to dawo dawo dawo ai tunda Allah ya ce dawo dawo kuma ka san akwai matsala ha Allah ya ce ka dawo dawo to a dawo za a ga ha ka ci san kure ka dan ta ayyukan ka a karshe sai Allah ya ce to ai kana kaza Allah ya ce a kulo sai ce to ai kana yi Allah ya gife maka maka rahman shi kai kuma baka dare ta waka sun ta kana so a kwakulo al'amuran Allah ya ce to dawo Allah ya ce daga cikin rahaman da na maka shi ne na baka ido zai idan nan koyi dagarinta da kimanta a sa a cikin da ku duka ajikan kan aka jamura za ka zuba an ga ko rabi ma ya ikon da nashi ya ma ya gaba sun idan Allah ya bashi to nawa ka bada Allah ya sa ya baka ido za ka gani da zai shi nawa ka bada Allah ya baka kunni za ka dinga jin abu daga nesa ba bulutur bane a ciki ba za ka ji nawa ka bada har kake iya magana nawa ka ba Allah Allah ya maka ƙarfin da za ka iya motsa hannun. Na ko wanda za ka ga ƙafan ga hannun ga bakin, sai kuma hana su magana. Sai kai tsaya kallon kana, kai tsaya kallon ka, amma ba magana da zai ce. Amma kai kuma Allah baka bakin yanda ya bashi, kai kuma yace kai magana. A ganin ka kawai kai ne kake son kai magana kai. Ai shi ma din yana son ya magana. Kuma ta ki, ta kiwa. Yana son ya ɗauka abin, ba ba su wani, kuma ta ki, ta kasa komai. da Allah ya muku nan duk nawa wada da Allah ya dauki duk hawan da Allah ya mishi Allah ya kada ayyukan shi a ga ina ba su kai Allah ya ce yanzu ne kauta yace ya Allah da rahman ka ake shiga kaga tunda ne gane kenan kuma da rahman Allah mu ma Allah ga sai da mu aljanna da rahman Allah subhanahu wataala dan ma da rahman Allah ake shiga aljanna ba wai da aikin mutum ba wanda kuma da cikin rahman Allah subhanahu wataala Allah zai iya baka abu ta hanyar wani wanda kana raina shi sai zama shi ne sanjiyar samun wani abu kawai da aka yi wata rana akwai wani mutum da ya ne ma'auwan wata mata wanda matan nan kuma Allah ya bata kyau ta kuma za ta din ce magocin addini ce kuma ta da tali kokani tun da kankanin shekaru ta da tali kokani kyau shi wani ya zo neman aurenta to dai neman aurenta sun na mishi ita dai ban san ba amma da jirgin iyayen shi yana neman gaskiya shi yana santa aka je gun iyayenta aka nema wanta suka ce to ba matsala amma ba za a yi wannan ba sai sun me sai sun san juna da juna sai za a yi wannan kenan sai sun zo na tare an yi taɗi to da suka zo na a ranar sai ta tambaye shi cewa sai ka ina da tambaya tunda kowa zai faɗi komai nashi ne a lokacin a san juna ta tambaye shi cewa shin ka haddace alƙur'ani ya ce to inda ba haddace alƙur'ani ba da wanda ita kuma ta haddace ta ce a ya ce amma na haddace guri yawa a cikin alƙur'ani da yawa ta ce masha Allah ya ce amma shi kin haddace ce na yani kai daga amma zuwa na shi na iya kaga ta koyi mishi ita nan ta haddace alƙur'ani ta ce ko irin kasa kasan nan ko ta iya kamar a ce daga amma zuwa na shi shi kuma ya ce ko yana yana sai na ga kawai daga amon zuwa na shi shi kuma yana gani irin ya ya da tsada yawa da zai ji ta ma da zai alƙur'ani ba yana mata kallon ya fita sana alƙur'ani da yawa amma tun da Allah ya nufe shi daga hamar cewa shi ma sai ya nufe alƙur'anin saboda sanadiyan ta da suka yi aure sai ta ce mishi to tana so ta da alƙur'ani to abin da za a yi shi ne inda ya haddace din zai sanar da ita kafin inda ya haddace ya kare sai ya koma makaranta ya iya ya koyar da ita ka ƙarshe sai haddace alƙur'ani har ya sanar da ita yanzu ita nan da ta yi shekaru da yawa ta haddace ba sai haka yana karantar da ita alƙur'ani duk ranar da aka mishi malami ya karantar da shi bai haddace ba kan matsala sai ya duk yadda zai haddace saboda baya son ya koma ya ce mata gaskiya ni ba haddace ba saboda ya ga yana karanta mata za ta biya ta haddace shi bai sanar a shi dama sai ta haddace alƙur'ani ta ba ko yana biyan mata yau gobe ta biye shi yau an biye shi kai kawai makin take na kawai gudun fa hazaka to shi duk wannan halakan nata ashe kawai ya dawo rana ɗaya ci mata ai ya manta bai haddace ba sai zai dan kunya bisa duk yanda za a yi duk hikima sai ya haddace ba zai bari hadda ya kuɓuce mishi ba sai a ƙarshe har ya soke alƙur'ani yanzu ya sanar da ita ya ce to fa yanzu ga cikin haddace alƙur'ani bugun kira ma kenan ko ta ce eh yana cikin farin ciki ya ce zai kai wa mafinta ziyara faɗa mishi bishara ya iya shi fita da alƙur'ani bai san nawa ta tanyo shi da talakon ta ba da mu Allah na fada shi ma za ta ce sai Allah ya dace wannan mata da duk ta kuma miki tana su ta haddace sai shi ma kake zan gashi ya haddace ko ya sanar da ita dama shi din ya haddace ne bugun ta sai je na ce mun baban ta ya farin ciki fa ya ishi ta da talakon ko ya ce kai masha Allah kai ka fai kokari ya dan ya dan irin dariyar ne ya fai kokari yace amma ba yace eh yace ka sai ana ta da talkutsani yace me yace ai tun kafin ma ai maganar za ku yi aure ta da talkutsani sai yace a dole fa daga karanta mata sai ta biya ai sai ran shi da mata haddace ne dama ban ta haddace ne ku take bashi tun da nan yace to kaga dawo ma Allah ya nufe ka daga hama shi ne sai ya hada ka da ita don kai ka haddace ramin Allah in Allah ya baka kai tsaye sai ga ta hanyar wanda ka gaina sai Allah ya baka shi da ya gaina sai na gan ko ko dan amu zuwa na ta haddace sai ga ta hanyar wannan wanda yake gaida haddin nata ina ganin ba ta haddace ba ita zama sanjiyar shi haddin shi don nan ne malamai suka ce to duk wanda yake neman Allah ya bashi yawon irin wa'annan mata matan kirki wanda za su iya zama sanadiyyar mutum ya samu wani arzikin da bai taɓa tunani ba shi da mutum ya dinga ta kawanta wannan addu'a cewa اللهم إن لم أكن صالحا فارزقني بزوجة صالحة تعينني وتقربني واجعلني صالحا اللهم ارزقنا الحكمة وحسن التصرف والاختيار اللهم اختر لي ولا تخيرني اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك يا رب العالمين dan mutum yana yau ta karanta wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai hada shi da mata mutum ne kirki Allah subhanahu wataala ya sa ko satan biyar ya shi wa mutumin kirki ba Allah ya san Allah ya san ya ce zama mutumin kirki wanda ita kuma ta yaka ne saboda ƴaƴanta ta so gaba da baya mahaddata ne ga mijinta mahaddaci ga ita mahaddaciya ga ta kuma duk gudun da za su in sun guje baban ga wan a baya in sun guje mata ga ba dole ka ga a ki dole sai sanin da Qur'ani a wannan ayar Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid malamin balaga suka ce akwai balaga kamar haka idan Allah subhanahu wataala ya ce ilah kamar yadda muka faɗa a ran larabci ilah yana nufin dukkanin wani abu da ake wuta ma in kuma aka ce aliha duk wani alloli wanda mutum yake ɗaukar su a matsayin abin da yake wuta ma to a nan aya tabatun faraga ta Allah ba da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid da ba za ka wada kafirai sun ce Allah su Allah yake magana gunkunan su da Allah ya ce wahid sun zana awo a shi ba nasu bane tunda Allah ya ce wa ilahukum ilahu na ce Allah bisa wani bai Allah ya ce wa ilahukum ilahu ubangijin ko ubangiji ne wanda ce me yasu na ubangijin ilahun to aka ce wa ilahukum ilahu ubangijin ku ubangiji ne to kare Muhammadu Allah na ka yana cewa ubangijin ubangiji ne bi ma'ana ubangijin ubangiji ne ba na kan ba amma tun da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid to suna sa ai dubu ne wata sai ma ɗari da sittin da tara to amma shi kuma na manzo Allah fa ubangijin kuwa wahid sai sai a to sai suka sallama amma da ba don Allah ya sa wahid ba to da za su yi da'awan cewa Allah yana magana ne akan suna su allunan karatun da Allah ya kara da wahid sai Allah ya gwale su to duk wanda ma zai tunanin nasu ne Allah ya rufe bakin dukkanin wani mai kufanto da dukkanin wani mai za wanda bai ta ba Isa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wannan magana akan cewa ilahun wahid to idan muka zo gobe saboda karancin lokaci za mu ji maganar da gwanaye suka yi a game da wannan aya ta wa ilahun ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim anan za mu dakata saboda karancin lokaci da fatan muna kun Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu kowa bukatunsa kowa da bukatunsa na zahiri da batini Allah ya biya mu kowa bukatunsa alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo da nesa da na kusa Allah kuma da kowa gida lafiya Allah ya tsaga suna da nan duniya lafiya duniya ga baki daya alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka jika mu fata sai da Amina wannan karan mulana a shaftai Usman Bauchi sun kwana da lafiya Allah ka tukan kakana a shekaru mai sun zariya wannan ɗalibai wanda aka ɗauke su a can kuhura Allah ka tsegar da su a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tukan kakana shekaru mai sun jahil sunna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء وغلق ولقاتم الماء سبقنا سرعك في العيش والآتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين